shi ne ta cewa abutu da imani da Allah da yawan mutane wannan yana cike musu da yawan mutane ba su kafirce mu kawo suna imani da Allah ne su kuma da abutu a lokacin to kaga su ba su yi ko da abin igiya ba ke sai su rika ma abutu kuma lokaci guda su rika Allah zai yiwu roƙonsu da Allah din ya zama tsakiyar ruwa ke da saboda roƙonsu da abubuwan zai sa su sosai sai an kabar ce mata abubuwan da ake imanin da Allah ga gani Allah da ce ba manya ko bi tawut mun fasara da ruwa ne daban-daban da ya tawut shi ne da abin da ake bautawa sama da Allah ko wani duk wani mai da'awa ke zuwa biyayya ga wani Allah in ka ce shi dan ya yi daidai in ka ce ma gunki sai mu ce maka eh haka ne mai karkatar da mutane ga farkin Allah sai mu ce maka eh haka ne haka ne amma hakika ainihin gunki shi ne wanda biyayya ga gunki shi ne biyayya ga wanda yake cewa abokawa gunki saboda shi gunki baya magana baya baya cewa motarsa wannan wasu sakayyar gunki ko halittar Allah kamar misali wani ya ce za a wutar rana ko tauraro ko wani misali kaga su rana da tauraro da wata ba su ce a bauta musu amma wanda ya ce a bauta shi ne a bauta haka ba su sakayyar gunki wanda aka yi da da itace da katako ko kuma aka kera da karfi ko aka gina da kasa shi bai san abin da suke ba halittar Allah ne kawai suka fara a'a amma wani ne ce abokawa shi ne zamu to kuma wannan sawabin mutum ne ko ɗace mutum da iblis shi ne farkon da ya tawaye yake kira da tawaye shi ne zai wuce wuce a sauran wanda suka ansa masa na mutane su ma duk sun zama tawaki ne kalmar abu da ya fito ne daga wuya shi ne tagawa shi ne girman kai ke ya zai shi ɗin ya yi tagawa ya aka ce musu yi ke ke su yana ga adam yi ke Allah ya kine masa ba to yi kuma zai na ke tawon mutane su fadari kamar ya fadari to wanda ke kira ga fadara mutum ne ko aljar za mutum a cikin kumi muka ce ya fasara shi da waɗanda suka baci haƙƙin iyalan muhammadu alaihi wasallam kuma shi ma za mu abata don shi manzo Allah ya kira ne zuwa ga bin Allah ya kuma yi wasiya ya ce ga wanda za a yi wasu suka ce ba su za a yi kawai Allah ya sauke wa rasul ba wanda Allah da kansa ya kuma ya shi za a kuma su za a to sun zama mai ne sun zama tabu akwai hadisin da ke cewa duk wanda ya kira duk wanda ya kira aka ansa masa to an bauta masa duk wanda ya kira duk wani irin kira aka bauta aka aka ansa masa to an bauta masa in kiran nan ya zuwa ga Allah ne to Allah aka bauta in kiran ya zuwa wani Allah ne to shi aka bauta shi wanda ya kira haka idan mutum ya kira ya zuwa ga Allah sai aka ansa masa to aka bauta wa to manzo Allah yana kira ya zuwa ga wani yau ka wanda ya fausa manzo Allah ya bauta wa Allah amma idan wani ya zo ya kira sabanin na manzo Allah in aka bi shi wa aka bauta wa ko da ko ya ce ko da ce ya ya yi da awon bautan Allah to akan wurotu da kan ne ainihin na kan tuhu da waɗansu ruwayoyi na kan wani ƙara ruwayoyi don ya fita na farko a hada ma sauran wurare da aka samu Allah na farko nan ne da ibn babuwai shek salo kenan a littafin sama'anin akbar isnadinsa ya kawo isnadi mai tsawo daga ibn abbas abdullah bin abbas ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ya ce man hafa an yasda ta gawo ko ta Allah ya rabu sama da wani sun dora ta ahi wasi ali bin abi talib alaihi salam fa inna la yahlu man hafa wa tawalla wa la yanju man abghadahu wa ala ali mukarrata wa na baya har da wannan littafin da ya daga da isnadin sa daga Hudayfa bin sosai ya ce masala sallallahu alaihi wa ya ce da sosai ba ya bude ba in inna hujjata zai alaikum ba'di ali bin abi talib al-kufur bihi kufur billah yace yana ga bude ba ya ce sosai ko zai fata bin sosai wasi yace ainihin ah, hujjar Allah akan ku bayana ali bin abi talib kafircewa da shi kafircewa da Allah wa shirku bihi shirkun billah ba mu wani da shi ba mu wani Allah ba mu biya ya gare shi tare da biya ga wani wa shi wannan aka ce ka gaba ya in ka kala da wani to kaga ka- ka- ka kwaba mu wannan da Allah ya maka to wannan wani ke wa shakku fihi shakkun billah wannan wata wanda ya shaka na zai da ya yi wata kada da da والإلحاد فيه إلحاد في الله إلحادي شيء كركتا وجه وجه إياها وإذن يا أكيدا ضرب بها كيف بها وإلحادي أتكين على أمر سيء لكن إلحادي ما على أمر الله والإنكار له إنكار لله مسلطة مسا مسلطة على الله والإيمان به إيمان به إيماني لشيء إيماني لله لأنه أخو رسول الله ووصيه وإمام أمتي domin shi ne ɗan uwan manzon Allah wasiyarsa imamin al'ummarsa ko hablin lahil matin shi ne igiyar Allah a ƙafa ko urwatu gulu fuka malikin shi kan ƙafa lafi sama a wanda babu tsinkewa gare ni wasai harku fihi isnan biyu za su halaka da gari da yi wala zan ba da hukun ba ba ne da saboda ba ne da halibai biyu za su halaka da gari da ali a kun ba ne da halibai galin wa mukassiri mai zarfafi da mai takaitawa galin shi ne mai zarfafi a son ali wannan ya yi daidai da karatunmu na manajin walaka na shekarar da ya kudu ya ce shi a ali ya ce ko wannan faɗin manzo Allah ne amma sai shi a a shi Ali bin Abi Talib alaihi salam da kansa ya ce eh, biyu za su halaka da gare ni. masu so masu zarbi a so da masu ƙi masu zarbi a ko sakaci a akwai muhrid da muharrid muhrid shi mai zarbi muharrid ko mai sakaci ifrat da tafwid zarbabi da sakaci sake shi ne baka kai inda kai zarbabi kuma kawo ce iya to duka biyun halaka ne to ma- ma- masu zarbabi da gane da ali shi ne suka masu ba ali matsayin da ba nasa masu masu sakaci kuma su ne wanda suka ki su ba ali a matsayinsa kuma ma tuna in tun yana son ya ji wannan ya saurari karatun mu na rajin wala ga na ɗan bayani da tsawo yake cewa yanzu ana jifan masu matsakaita da bulu saboda su masu saka tsake din in an ba a da darajar sai su yanki sai su an an wuce an iya wuce ya kawo ta wurin su bai kai nan ba a ce to bulu shi ne ainihin a ce masa ubangiji ko a ce masa annabi amma ba shi matsayinsa wanda annabi ya ba shi na cewa shi ne hujjar Allah bayan annabi ba bulu ba ce masa waliyin Allah ne shi ba guru shi waliyin Allah ne hujjar Allah wasiyin manzan Allah wannan ba shi ne wannan shi ne itida shi ne alamci wanda kuma wanda su masu tsake da wanda suka ce a tafau sun tsora wasu akan shi sun fifita wasu akan sa to su wa'annan su ne suka yi jifa masu adalci da guru wacce domin akwai eh, gali a wurin mutum mu- mu- mu- mu- bai an fi- an fitar da shi daga da'irar nan in akwai wanda yake wani ke cewa kuma gulu amma wannan a amali amali na wacce hadisin makaranta a cikin ma'anin akhbar wannan kuma hadisin a cikin amali na shek sun maza makaranta hadisin ba inda ya ce wasu ya halu ku fiye itanani wannan mazara ke ga mu zai ba biyu za su halaka dangane da shi wala zan ba da hukum ba zai ba zan bi ba zan bi su ba ba shi ba laifin sai ne sa suka halaka mu galin wa muqassir mai zarfadi da mai takaita ya ku zai fa la tu- la tu fara kanna aliya fa tu fara kai kar ka rabu da ali domin sai ka rabu da shi Wato wanda ya rabu da ali ya rabu saboda kar ku kar ka rabu da ali rabuwa da shi rabuwa da shi wala tu khalifanna aliya fa tu khalifanni kar ka saba wa ali daga maka saba mai inna aliyan minni wa ana min ali daga gare ni ni kuma daga gare shi man ashabu fa ashab faqad ashabani wanda ya kusata shi ya kusata ni wa man ardahu faqad ardani wanda ya rike masa ya rike ni sai ya duba cikin amali na shek su shafi dari da sittin da biyar da kawai to wa- irin wannan matsayin wanda yake da da- da- da- da- da hadisin huzaifa irin shi ne masu mukassirina sai su ce an yi gudu ko ba nuna ba su mukassirina wanda suka taƙaita ba su ba a matsayinsa ba da kafin matsayinsa sai su ce kayi zarba a wancan karamin shekarar jirgin ke cewa to mu ba mu san akwai mai zarfafin mai yau amma in akwai shi shi ba su in akwai shi ko da za a same shi nan gaba in kuma yanzu akwai shi amma ba mu san inda yake ba masu hawa mangwarori ko su damarori su yi ta cewa shi kasu da suka shi kaza akwai waya in kaza ka biya shi ka ga wani a ce sai ce kawai ya ɗauki wani takarda ne kaza da ba ka bashi wannan ba shi ne ilimi ba ilimi kana ba da shi da shaida ne hatta idan akwai wa'yansu mutanen in a tarihi ne aka yi su ko yanzu akwai su sai ce maka shi mai sani a wani gari aka yi su in a tarihi ne a ina aka yi su a wani zamani sai ce maka duk bai sani ba su to shi ne kake magana daga da rubuta ba sani ba kai shi murna ba da bakin ka ba in ka ga gani sai ka mai mai yin gulu sai ka ce wannan wa'annan gulat ne sun ce ka ka ka- sai in ka ga su sai ka nuna su amma abin abin da kai shi ne da yawan mutane mukasiri ne masu takaitawa shi yasa suke ganin hotel da ne na matsayin gani wanda ya faɗa matsayinsa sai su yoshe shi da sarautu alhaji su sun yi sakaci ne har wala daga daga ibn bawai kuma da ismailiyarsa ya ce manzara sallallahu alaihi wa alihi ya ce al'aimatu min mul al'aimatu min mul da husayn man ata'ahum faqad ata'a Allah wa man asahum faqad asa Allah hum urutul rufqa wa hum alwasilatu ila Allah ana ne mun karanta wannan a wancan gaba eh har nace za mu na fada tsakanin eh, ruwayoyi wanda ana wannan ruwayan ya dora akan wata wata ruwaya ce da ta ambaci masumai a lokacin annabi masumai a lokacin annabi biyar ne to kuma sai aka sai ambaci al'imma min wulda Hussein don ba ɗaya da cikin ƴaƴan Hussein da ɗaya ga annabi saboda ka al'imma min wulda Hussein ka ga tori akan wayannan eh, na farkon ke shi a masu Allah da Ali da Hassan da Hussein to sai kuma ƴaƴan Hussein tara da harwara da isnadin sarai daga shi ibn bawai ne daga ce masala sallallahu alaihi wa alihi ya ce man ahabba an yastasqa bil uruf wal yastasqa wal yastasqa bi hubbi ali wa ahli baiti wanda yake son ya riko da urwatul wufa wannan a karban mariki da baya baya son kewa to ya- ya riko da son ali da iyalan gidansa wannan kuma wani littafi wanda ba motsa sarrafa sa'irar daraja ce na sa'ad bin abdullah al-ummi da isnadinsa daga abi abdullah alayhi salam a wata hurba mai tsawo da ya yi ya ce cikin abin abin da ya ce مضى رسول الله صلى الله عليه وآله وحده alimin alifat wanda shi ne amirar mu'minin shi ne imamul muttaqin shi ne habrul lahi mutum shi ne qurbatul wusta allazi la tasala wa ahadahu wa abduhu al mu'akkidu da kuma al shi ne alƙawarin sakatarwa wato shi ne sahibani mu'talifani yashhadu kullu wahidin minhuma li sahibihi bis-sidq su waɗannan biyun da manzo Allah ya halitta shaidu ne biyu abokanai biyu sahiba ne abokanai ne biyu wani ne shi wani ne biyu din nan alkur'ani da ya shaidu ne biyu mutalifa ne masu daidaito da juna ɗaya ba sa ba ɗaya shi ne mutalifa sun yi daidai wa daidai sun gane da juna ɗaya ba abokin gaban ɗaya ba ne ɗaya abokin ɗaya ne sun yi ulfi wato sun saba da juna sun yi daidai wannan da wannan zai gama shi wannan zai gama ya sha da kullu wani jami'in huma da sayi kowane ɗaya yana ma ɗayansa shaida da gaskiya ali yana shaida har ka ali gaskiya alƙur'ani alƙur'ani yana shaida da gaskiya da akwai faɗin matsala sallallahu alaihi wa aliyu ma'al qur'an wa qur'anu ma'a ali علي مع الحق والحق مع علي وما حديث الثقلين ما هو الذي مصطفى من حديث الثقلين ان جعلكم فيكم ما ان تمسكتم فيهما لن تدلوا كتاب الله وان تركي عالمي فانهما لن يفترقا حتى يرضى عليه الحق sun ruwaito shi ko da ke da ba su sosai suka ta suka ta rufe kitira suka rufe kalmar kitira sai dai sun ko sun kawo shi sun zai fi ba su wuce suna tabbatar wani abu kama ku كتاب الله وسنتي وكون سنة رسولي وما أورا يصبح به قدر أما دي شيء صار في جسم سبحانه أما وإي وإي ترى تكين بي وقوة كما شيء كي شيء كي تبتا شيء إسنالي على تابس دوانا قاعد تابم أهل السنة والجماعة وانا رواية وانا أولا تابم يسونا مناكب na hawalas sunni ne da isnadinsa daga abdurrahman bin abi laila ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ya ce ma ali antal gur antal qurwatul wuqa a duba manaqib na ibn na hawalis bi shafi 24 baya ga wannan littafin sunna an tana gurwatar wuka falmanistan saka bar gurwatar wuka fakadistan saka kai ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. أوه. sai dubi ali ce an karɓar wata rufuka wannan kuma harwara wannan manaki da ibn shahar ashu shi ma malamin sunna da da isnadinsa sai da ya zuwa masu Allah sallallahu alaihi wa ya ce ya ce man ahabba an yastamsaka bil qurwatul wufqa fal yastamsik bil Ali bin Abi Talib a bai mukan ci irin wannan wani ruwaya amma an aka ce wa Ali wannan na wannan saurara wani wani wani masdarin na sunna Ibn Shaba shi ma ce sunan da sai ce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ya ce sai sata kunu ba ni fitnatun mudlima baya na fitina mai duhu za ta kasance annaji min ha manistan saka bin kowace mai tsira daga wannan fitinar shi ne wanda ya riko da kowace rufuka wakila ya rasu da ra'uwa mar kowace rufuka ya ka tambaye shi ne ya kowace rufuka da wanda inda fitina mai duhun nan ta zo wanda ya rike ta ya tsira ala wilayatu sayyidil wasiyyin wilayatu sayyidil wasiyyin walincin sayi da wasiye shugaban wasiye ko dun ko kowane annabi yana da wasiyi shi wannan manzo shine sayyidul mursali saboda haka wasiyuhu shine wane sayyidul wasiyi kowane manzo yana da wasiyi ba wani manzo da ya tafi face ya kafa wasiyi bayan shi sunnan annabawa ne kuma an- wannan manzo shine shugaban su duk wanda ya ce bai wasiya ba ya yi karya duk wanda ya ce manzo Allah bai wasiya ba ya yi karya kai ma ya yi auta don hankali ba zai dauka ba wani mai hankalin da zai yarda Allah ya aiko manzansa ya tafi ya kyara kuma al'umma a karin babu in kuma haka nan ne me yasa su suka kyakkyake suka kyara al'umma wa wani da suka ku sun fi sun fi manzo Allah sanin son addini ne ko son al'umma hankalin mai hankali ba zai da manzo Allah ba zai wasiya wanda ya koyar da mu har da za a shiga ba- bayan gida a ce wai bai bai bai bai gaya mana wanda wanda wanda za a bi shi bayan sa. hankali ba mai hankali mai hankali ba zai ɗauka ba wanda duk ya ɗauki wannan ma'aukaci ne don ƙauka ne kawai tsabarta ba zai yiwu bisa har hujjar hankali kana da hankali ka yadda Allah ya ko annabi annabin ya kyara kuma ya tabbata hankalin mai hankali ba zai ɗauka ba kuma ya zama duk annaba suna da ausiya amma shi ne sayyidul sayyidul anbiya bai da wasi to yana da wasi wasi shine sayyidul ausiya wato da hujjar hankali kafin ruwaya ya tabbatar da ba zai yi wani manzo Allah ya zama bai bayar da wasi ba ba zai yi ba don hankali ba zai dauka sannan kuma ruwaya ya tabbatar amma waɗansu ba su so har yanzu kuma har yanzu da yawan mutane ba su so don ba ka san abu ba sai ya zama ba ba sai ya zama ba daidai ba kuma in kana sa abu ba ya zama gaskiya ba ne ko ba lura ba idan idan mutum baya sa abu ya zama ƙarya in yana sa abu ya zama gaskiya har yadda Allah ya ce abu shine shine daidai ka yadda kokar ka yadda ka so kokar ka kudin ɗaya ne. to hadisin manzala sallallahu alaihi wa alihi yake cewa da su sayyidul wasiyyi da mutum ya riko da wasiyar sayyidul wasiyyi abuwa sayyidul wasiyyi kun san yanzu ya ce musu dalilin tarin ya ce musu da farko ah, abubuwan ya tsari ina ina bayani shafin ya rufe kuma na ne na neman wani ya ce masu waɗanda sata kuna baɗi fitnatun mujrima annaji min amalista zaka bi rawar wafka wa ila ya rasulullah wa man qurrat wafka qala wa la yasayyid wasi ila ya rasulullah wa man sayyidul wasi qala amirul mu'minin قيل يا رسول الله ومن أمير المؤمنين؟ كنت ليه أنا في بعض وأنا متي بعض. شوف أمير المؤمنين وأدين أمير المؤمنين هذا مولى المسلمين وإمامهم بعدي. shugaban musulmi jagoran musulmi kuma limamin su bayana kila ya rasulullah man maular musulmi yana wa imamukum ba daka قال أخي علي بن أبي طالب خلاص رواية أهل السنة والجماعة أنقوى to kage akwai wasu rayoyin amma dai wannan wannan gida da ya wadatar da sha Allah. Ruko da igiyar Allah ko in ka je lahira ka tambaya amma mu yanzu dai mun ce ko ka ji ko an gama me yasa su wani ba su bai bai in an je lahira ka tambaye su saboda in an ko kana son sai an je lahira ne yanzu ka zama ka kai ba karfi wani rotu ba kadin ba sannan ka tambaya in mun je lahira ba za mu daɗe ba ma za mu kamar kyautu a yau muna da zamana da gaba kala sai ka tambaye su don za ka ga su insha Allah sai ka tambaye su amma yanzu ce ko sakon ya zo maka an gama Eh, gaskiya mutum zai ji ko komai tashin da ko baya so ita zai ji ta kawai zai tsaba yadda aka saukar da littafin nan da ma'anansa shi muke kokarin mu nuna yadda ma'anar yadda aka saukar da littafin da ma'anar da aka saukar da shi shi shi yana da muke so an gama الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونه من النور إلى الظلمات Allah shi ne waliyin waɗanda suka yi imani ma'ana mai cikin da al'amuransu ma'anan waliyyar mutawalli umuru mai cikin da al'amuransu yana yi shi ke cikin da al'amarin saboda haka yana fitar da su daga dubbai ya zuwa haske sai aka ambaci bai ba ce hasake ba sai aka ce has haske wanda ko da ke has game da zamu shiga ruwa ya nuna ha- has haske bayan haske amma an kira shi haske amma sai aka kira duhu ba ce yana fitar da su daga duhu ba sai aka ce daga dubbai na yana cewa dubban sun hada da eh, duhun kabirci da duhun jahiliya jahiliya jahilai wato an neman da su basu san menene ya kamata su yi ba su mutum yana yana yin ab- yana yana yin abin da ya ga yake tsammani shi ne ne al'adu ne da ƙalidai ne da tsibbace-tsibbace ne camface-camface ne da sauran sai da mutum ya ya- ya shaci faɗi ya da yawon tsammanin kowa kai sai a kama ya kai sai ya zauna ya zama jiki sai a shiga a ci gaba da jahiliya ke zamanin jahiliya ka suka kama wani abu kawai su rike har ma sai a aibata wanda bai ba za ka nan suka rika bizna yayan su mata da rai har ma idan an haifa ma mutum ya mace a kai masa albishir sai sai bansa da fuska aka ce mata su ta yi wa aka ne me ya sa ma aka ce sai aka ya bansa da fuska sauran mutane su kalle shi zai ta maza ne zai binne ko ko zai rike a wadatanci ko ana zara ne ko ana shekiya idan wani idan wani ya kasa wani a wajen zara ne ya masa wo ya ce wo na kashe ka zara sai ce ko wani ni gida na ba mu ce kai ka gidan ka nan da budurwa kan nan ai sai shi ka kuka an ya ga wala kai shi ne na na gari ba mu ce ba da mu ce ya kuka gashi na yau kunya yarinya ta girma sarari ya yi ai sai ya je kawai nemo ka ta sannan sai ta mutu kada ya kare kada kada ya mu sha kunya to kun ga irin bayan abuwa jahiliya ka san daban daban yau kai daban daban aka zo a nuna mutane mutum shi ne wane shi ne wane a ina yake daga ina ya zo ina ya zuwa sannan ya ya ga ya gano ubangiji kamar yadda amirul mulki ce a wadda dini ma'arifin farko addini shi ne sadaka kuma addu'a kuma Allah ma arubni a kuma saka bai mai kiran arubni na saka lam a harif rasuwa haka ba kaga ɗanyen mutum ya gane ubangijinsa sannan ya gane hujjar Allah a lokacinsa ya saka magana manzansa ya gane wanda zai bayan manzansa sannan ya gane addini amma aka bace daga wajen da da sanin Allah shi ke ko ko ba ya ya ya riga ya ga ko ce in ba san Allah ba. to hasken da ya zo fitar da mutane ga daga cikin dubbai ya kai ya zo daga Allah ta Allah ya aiko manzansa shi ne mace a amurin mu da shi ke fitar su daga dubbai ya shigar da su daga su ilar mu hasken nan hasken ilimi mai amfani da kuma addini tsayayye addini na gaskiya to Allah Allah ke nan shi ke jibin da al'amuran mu saboda ka shi yan yan yan yan yan yan bi gudanar da al'amuran su yana fidda su da dubbai yana kafe su kasa wanda suka kafirce ba wanda zai na kafuro aure ya wakil tsawo su ko wanda suka rufe sai an ce waliyansu tsawo ba a ce waliyu umar tsawo ba sai aka ce auliyawo amma da aka zo ba a ce kuma tsawaki ba wannan an zo wani lokaci mun ka tsaya da zuwan bulkara da wannan amma da akwai hikima cikin wannan sai aka ce tsawo saboda duk wuya ne a bulgari sawa'un masu yi suna da yawa ne ko kuma koda ɗaya ne duk dai ya karu akan wuya ne saboda aka sai aka ambaci mai da cewa tsawo amma sai aka ce auliya ko saboda wani imani ke ga ka da dawa gidan suna da yawa ke amma da aka ce mata sai aka ce musu mene dan ku fa kamar fara daya saboda da abu da su to su kuma wanda suka kafirce to waliyan su dawo to sai aka ce yukhrijuna ko nan ya ce asulu duhuyu wadda ma za mu ko ala aini an gabatar da za mu din a kan aini duhuyu a zahira da kiyas da zai samu makiyas aka ce ɗaru a cikin kafi daga imam bakir ya fasara shi da ma'anarsa aure a hukumar kawai ma'anarsa ke kowa da kowa domin ka ce ka ka ce aure a hukumar kawai gizi ne a yi ya ya kama sai ka ce maka eh a wannan akwai akwai akwai duru na zar- zarbi da hikima iri in in ka ce aure a hukumar kawai ya yi duk da da kawai ka mai shi muku rabi aure a hukumar jan to ka ce wali hukumar kawai ka kuma ce aure a hukumar kawai sai ka kwama da ka duka biyu kuma ya yi saboda mene shi su ɗawage duk an tattara su jimlar abin da suke wuya ne ɗaya saboda kamar mai ɗagutu kwara ɗaya amma auliya shi kuma ko da shi suna da yawa, shi matakar wali ne. kowane yana da wali aka tattara sun zama auliya kowane yana da ɗagutu da su aka tattara sun zama ɗagutu ko to shi kenan eh, waɗanda suka kafirce to su masu cikin da al'amuransu wanda kuma wannan bisa da zamani da zamani na fadara a ce Allah waliyul ladina amanu Allah waliyul ladina amanu wal ladina kafaru kuma ba waye waliyul su sai wato kuma ta wannan sai ya shafi mai sai aka zaka ce Allah ko saboda ce an ce waliyul Allah ne. sai aka dawo shi ma sai aka yi mabantan waliyul nasu duk da wa- suna da su da yawa ba a ce dawaki da ba sai aka ce namu sai aka ce so to su ka ka bisa da zamu da madara kaga zamu su kuma maimakon Allah labutu ne wani su shi kuma shi kuma labutu yana fitar da su daga mene zamani yau ko rujo na kuma sai aka ce ba ce kuma yau ko rujo ba saboda in shi ma da auliya din na da yawa na wake na da yawa ko da ya ce wasu labu yau ko rujo na kuma minan nuri ila zulmat suna fitar da su su daga haske zuwa dubai an ce daga hasken fitira zuwa fasadi zuwa la- lalacewa ke suna fitar da su daga hasken hasken fitira don ya ce minal minal khair ya fi nuna minal khair shi ne mu irin zulmat shiyar sharroli ke su kuma dawaki tai ko kuma ce lagutu ya daki ɗago da yana da auliya shi ma yana yi masu aiki duk gaba ɗaya kace ba san kace musu ɗago da yayi ne ne kace musu tawaki da yayi ne ne kace musu to duk dai so ne auliya din lalci wanda suka fice su kuma su- suna fit da su daga haske ne zuwa zuwa zuwa to tambaya suna cikin ka fitar da su ta ta yi wuce suna cikin haske ne in muka ce eh akwai fitira ai kamar da ce nurul fitira saboda kowane mutum ana haihuwar shi a fitira bisa ɗabi'a da Allah ya mu shi mumini domin lokacin da a shi shi ruhi da ake sakawa a cikin mu tsantsar kari ba wanda aka ɗauko kazamin ruhi aka saka shi tsantsar kari ruhi da aka wani asa ta yi a cikin kwasa shi wannan ruhin da aka sa masa ya yi laifi mene tambaya ya yi laifi aka saka ma jariri lokacin da aka fito da jariri aka haifo jariri ya fara kuka tambaya ya yi laifi mene na tambaya ne ya yi laifi to kun ga ashe in na ba a bai shi da fitira da dabi'a bisa dabi'a da aka ce an samu shi tsarkan ruhi to tambaya ruhin nan da aka samu tsarka ta san Allah ta san tauhidi haka ne domin tun kafin a zo duniya Allah ya karbi alkawarin ma'alim al-gawar alim al-gawar na mun riga muke alkawarin da cewa shi ne yana bauta mun yi tara da shi ko mun gidi to wannan ruhin ne za a ɗauko tsarka a sa a cikin tayi to in ya fito bi'a ta sa inda ya fito ya samu kansa tsakanin 'ya'yansa biyu da al'ummar da ya sami kansa a ciki sai a koya masa al'adar dan in yi rashin sa ya fito ana bautan kuma kansa ya ce amma fitira din mutum ya karka samu shi fitira baya rabuwa ce idan aka samu wani mutum wanda ya taɓa wani addini kafin ya musulunta ka tambaye shi ya gaya maka gaskiya da can da yake addini ake ji a rasa da can da yake addini ake ji a rasa ya gamsu cewa abin da ya daidai zai gama abin yana masa karfi wani mun zauna da shi ya kashi ya musu zarfe har ya zama babba a addinin da yake na da ba shi addinin da yake na da akwai wani mutum an ce shi wannan mutumin da yake bi a ce ubangiji to shi ya yarda wannan ubangiji ba har ya suke cewa ba fa wannan wayo ke ba ubangiji ba ne mutum ne suka sa ya ji kawo shi za ku samu za ku samu ba sai yana ce mashi to eh yanzu ana ta ka ɗauka wannan wani jini ce bari kawai ko wata rana magariba ke ku ga kafan rana ta ɗan biyu ko ta kusa fatawa an aiko mashi da wasu ko yana karanta sai ya lura baya gani sosai sai da kita tsara ke kada shi ko wani yana da sai a ran sai tsara ce ya yi wani baya gani wato duk wanda ya wanda wani addini ba na Allah ba baya samu kafa saboda an ruhin nan yana nan ko an danne shi baya rabuwa da mutum yana nan yana tana shi cewa lalle shi ma asali ba Allah ake wata Allah da kaɗai wannan fitira ne to amma sai a dandanne shi da dubbai da son rai da shawace-shawace da sauransu da sako da zunubai duk sai su dandanne don idan ana sa dandan wannan sai a ce da Allah kamar ta da wannan kawai kana tunanin mene ne shi sha shagalin da kawai iyayen ka za su zama ba daidai ba kamar da suka suka suka suka wani wani zai musulunta a lokacin a lokacin manzo Allah sai suka ce to ai ya ce ya ce ubanka yana wuta ko zan bala da ya ce ko Allah ya ba ai ce ai ya ce ubanka yana wuta ya ce haka ya ce ce to ya ce wanda bai shiga addinin da ba dan mutane ubanka ya ce wani domin Allah ya akwai inda annabi ya ce ya zo samu wani mutum ya ce uban kana wuta ai dai shi haka na amma wajen su kuma ta wuri to ai ya ce uban kana wuta sai ce haka ya ce su ba ce wanda ke shiga a cikin wata mutum to uban ka shiga to ba su kuma tuntun ya mutu hukuncin zara wurin Allah shi kuma annabi bai ce wanda duk ya mutu ya dan wuta ne ba shi bai ga ya ce musu ga addini sahihi ko su ma ba da kurun kura ce wannan ilmin su na wajen Allah kamar yadda da kawai ya tambaye musu wanda suka wuce ba suka addinin da kazo shi to lala zai da zai da amma kun ce ko ya zo muku irin wannan ko kuma a zo a dubbai da irin wannan kaga shi kuma da yake kin yi shi yanzu ya yanzu kamar ubansa za a za a zage shi a can mutum shi ke nan ba zai addini kuma kaga ko haka ma suka rika da suka suka suka zo ko zo ko da suna ce ma ko ba doka ya ce kotun ba ɗansa ba ne to ba ya dole ne ya bi shi ba to wani da aka ce kai ba ɗan ɗan da ya kaji ya ce wannan wannan yaro ne namu to ina mutum mutum yaro ba a tana ko kuma sadiya dangane da annabi annabi ya haya ne ko ba a tana ko kuma sadiya in an an Allah ta Allah ya ba yaro annabci ya aiko shi to sai mene ya zama hujja Allah za a bi shi ko ba za a bi shi dole a bi shi bin shi ne bin Allah saboda haka kaga irin wannan dubbai ne da za ka kawo na wa'ansu ra'ayoyi ne wa'ansu tsoyorurruka a kirkiro a duka sai ka ai wasa da haka mutum amma za ka ga shi ma yana son jibi gaskiya ma shi ya sa ma'ainihin gobe kiyama shi shi dan din nan da shi aka ce shi ne za a saka wuta an shiga wuta zai shiga dan an shiga wuta can wuta sun shiga wuta sai- sai sai a ji mai shi dan yana su kira ya ce a saurara Allah ya muku alkawari alkawarin gaskiya na yi muku alkawari na ƙarya na saba ku yau ga wani a cikin wuta amma ba ni da iko a kan inda na kira ku ne ku ba an sa saboda kar ku zargi ni ku zargi kawo ku yau ba zan iya yin kuɗi ko wani abu daga Allah ba kuma za ku tun kuɗi da kowa ya ji da nasa kowa ya ji abin da ya same shi abin da ya ja maka kaga kenan mutum kansa kan kansa yana tunani kenan akwai wannan nafsu din yana nan tare da shi ransa yana so wani masa ga gaskiya amma kuma sai wa'insu masu da'awan abin da ransa ke so aka kira shi gari sai kuma abin shi kaga kaga kaga in ka ce mana to an fitar da shi daga haske kenan zuwa duk sai mu ci maka iman saboda hasken nan shi ne asali ai na dukkan kafirci da sako yana yana nan da dandana hasken amma ba ya bici shi samson ba ya bici wa kan tuka sai dai da a danne shi kawai don haka ainihin tunanin mutum da- na tauhidi ba ya rabuwa da shi komin daɗewa yana nan yana tunanin haka sai dai ya danne shi kawai da tsarin to kaga wannan dokai din na ya zai hada da miyagun ayyuka wanda suka dandane da su a rai to Allah da su kuma wani sai su tabbatar mutane daga daga haske su koma su to a cikin kafi daga imam sadiq ya ce annu hasken nan wato da ake ibn abi ya'qub yace nace mai abi abdullah ina muhalata wata da mutane sai zartuka su ya ba da sha'awa su ba su ba su nuna wulaya ya zuwa gare mu suna wulaya zuwa ga wani da wani amma sai da suna da amana suna da gaskiya suna da cika alkawari sai kuma gana hulɗa da waɗansu mutane su suna walayar suna gare mu amma ba na ganin irin wannan gaskiyar da amanan a wajen a wajen su kamar shigen wancan sai aka koya kenan sai abu abdullahi ya zauna gida gida gida yana gida yana gida sai ya zauna mun ya bashi sai ya ce da shi ya fuskance shi kamar ya fuskanta ya ce ladina liman dana laha bi wilayi imamin jahil ba addini ga wanda ya wa Allah addini dana laha wato ya ma Allah addini ya ya addini ya wa Allah addini ma na yi bauta wa Allah da wilayan jahil وليس من من الله ولا أحزن على من دان الله بولايته ما من حال الملل كما وندي الدين دا ولاية ما من حال daga wajen Allah shi ba da kuɗi gare shi قلت shi mai ruwaya ibn abi afu sai na ce da shi ladina da ula'ika wala adbal haulai ba addini ga waɗannan ba zargi ga waɗannan kala na ladina da ula'ika wala adbal ala haula da ce ba addini ga waɗancan ba kuma zargi ga waɗannan kuntu ثم قال ثم قال الا تسمعوا لقول الله عز وجل الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور يوما to kun ga ma'anar kenan kar ka ce mini addini duk da duk duk inda aka ce imani ana cewa yi mun sha karo wannan duk inda aka ce imani ana cewa da yi ba ka ce imani ba aikin kirki ba ka ce aikin kirki ba imani to dole imani ya zama sahihi kafin aikin kirki ya samu wurin zama kowa ruwan idan aka sami aikin kirki babu imani sani mutum ya tsira kila ya rage mashi wani abu amma ba ba da sami abu saboda lazim ne dan haka mene amfanin aiko annabin sa in ma mutum ya ya ya bi ra'ayinsa ma shi ke idan mutum ya bi ra'ayinsa ba bai bai bi wani annabi ba ya aiki ya yi abin da yake ganin shi ne ne bisa al'adar da rufu bai cuci kowa ba ko da ke wasan waɗansu abubuwan kirkin ba sai zai ba saboda idan ya fito a jahiliyar larabawa haka ya fa masa ya mace in shi da tije ne mutumin kirki mai zai zai bi zai ta to bi zai ta yana da kyau yan ba a kare saboda duk akwai halin su falsafa suna da suna suka ta tattaunawa akan menene ko da menene ba me daidai me ba daidai me abu mai kyau me mara suna cewa abu mai kyau dama akwai shi ne da maras kyau ma akwai shi ne ko ko ganin mutane ne da shi ya mai shi mai kyau saboda wani su wani su akwai ma'alalun mutane za ka a wani wuri wannan abin wani a wani wuri kuma yana da to ya kenan sai mu ce a nan ne dole shari'a don akalla shi bai sani bai yana shi a cikin dole dole addini ya zama sai yake daga wajen Allah don shi ne a yanzu shi ya san mai ne gare shi ya san mai bane saboda ka shari'a ita take kowar da ne ba nazarin mutum duk da an mashi hankali amma yana iya nausawa ya wani wuri saboda shi ajizi ne saboda haka kaga idan aka ce aikin kirki ba imani sahihi to zai rasa wurin zama ko da ya dace da shari'a a ma'anar aikin ke don mutum ya zama yana kyau su fata mutane in ya zama na amma yana da kyau yana kyau su fata mutane ba ya cutar kowa amma bai dace da sahiya kaga mutumin kirki ne amma ba sahiya to ko kuma yanzu mutum ya dace da sahihin addini ya zama kuma yana miyagun ayyuka ko ya zo to yana haka nan shine ma'anar bakaci Allah ce ya kuma yi hukumar zulmati wani ma'ana zai Allah zai shirya da shi in dai yana da addini tsayi to zai shirya da shi ga barin waɗannan ayyuka ko na zai da kyau kar wani ya ce mana abin da yake nufi shine in kana da tsayin addini ko kayan mummunan aiki da ka tsira ba mu ce haka ba wannan hadisin ko bai ce haka ba kaga sai da ke ce mashi baka ce a fadin Allah ta'ala ba Allah wa lillahi ladin amru bi min zulmati dhunub ya ani min zulmati dhunub ila nurin tawbah إلى نور التوبة والمغفرة لولايتهم كل إمام عادل من الله عز وجل ومعناه Allah zai fitta su daga dukkan zunubi ya zuwa ga hasken tuba da gafa saboda wulayarsu ga imami adil wanda da كبابيل وجعل والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات ولو كفر كافر كما أنا بس بولاية imami adil to su kuma dawakitan nan za su fit da su da kaske zuwa إنما أني بهذا أنهم كانوا على نور الإسلام فلما أن تولوا كل إمام جائر ليس من الله خرجوا بولايتهم من نور الإسلام إلى ظلمات الكفر abin nufi abin nufi da wannan jami'an Abdullahi da sarki cewa ainihin sun kasance a hasken musulunci amma da suka yi wilayarsu ga limami ja'i wanda ba daga wajen Allah ba ba musulmi daga wajen Allah ba. to sai ya fitar da su saboda wannan walayan nasu daga wannan haske na musulunci ya zuwa kan dukkan kafirci ma wajen barza wa rahumun ma sai Allah ya wajen kan su ma ma ba ba da kan a ya shi a wannan ruwaya ya kara da bayan ya ce min ila zulmat ya ce kara kurtu alaihi sallam ana bi hadar kufar ina kara wanda zai na kafa shi ibn abi abu ke da sai ce da da abi abu da ce mishi wanda ilmin da zulma ilmin da nuri ila zulma sai ce to Allah ya ce wannan kafirai yake ne sai ce eh saboda wannan za su fitar da su ne da su yi imani da wannan wala ya wanda zai na kafa kara ba kara ba wa ayi nurin ya kafin ruwa kafin sai sha ina ka ga kafin yana da wani haske a zai yana kafin ya mai da wani haske ba da tana ce a fitar da shi daga cikin haske ya ce ba a karjar min ko ilar zulma da yin zama uniya a nan za ku haɗe ya ce wanda ake fitarwa daga haske na tun wanda suke cikin hasken musulunci suka bula ya ja'i ya fitar da su ya zuwa ƙarshen hadisi mun yanko ne wula aika wannan cikin kafi da ce wula aika ashabun na ya kare a cikin kusa wannan na fara karanto mana wancan wancan karar da muke karanta na ƙarshe ce wannan ya shafi fitar da mutane daga kafai zuwa haske daga abi abdullah alayhi salam daga iyayensa har yanzu jirin jirin islam ya zo ali bin abi talib alayhi salam ya ce al-mu'minu ya takallabu bi khamsatin min al-awqat mu'mini yana jujjuyawa a cikin haske biyar wato ta wannan shiga wannan ta wannan shiga wannan shi ne ta kafa madharuhu nur mashiginsa haske wa maharajuhu nur mafitansa haske wa ilmuhu nur ilminsa haske wa kalamuhu nur zancensa haske wa manzaruhu yau mal kiyamati ila nur mahangansa ya zo a ranar kiyama kuma ya zo haske ita wannan ce ga wannan haske haske haske ya zo ta hasken haske wanda zai gani ranar kiyama wannan a cikin kisa da yake littafin kisa yana yana bin babi babi in ka duba wannan a cikin babi kisa biyar za ka yana bin duk da kisali ɗaya biyu uku hudu biyar har zuwa ishirin da wani abu har zuwa kisali da suka kawo da kuɗa shi ya kafa wani tun ya kai ka ce abu guda kaza ne ka duba babi kamar da tun da biyar ne ka kafa shi ka duba babi biyar za ka ga wannan da yake da eh, babu hamsa za ka ga hamsa kisa a cikin rawdatul kafi ya ce abin sha'awar ya fassara wannan da wanda zai na kafar aure ya umar kawadi muka ce wannan ɗaku haka waya ya fakara amma ma'anansa ne dawaki ko ba zuwa muka faɗi irin wani mace kar ka kauka a nuskoki ne daban-daban duk suka yi fassara ko kun ba laifi idan ya zama aka sami nuska ma ya zama ya bambanta ta yi wa الذين كفروا أولياءهم الطواغيت kun bai ɓaci ba ko ɗago ko ɗawaki duk ma'anar su ɗaya in ka ce ɗawaki in ka ce ɗago da ma'anar ɗawaki ne tun da an ce aure yawan kwakwawa bai amma me yasa aka ce ɗago saboda an ce Allah Allah waliyu kyan kuma da aka koma shi ma wanda wanda ke fitar da ɗaular Allah ne na kabaro shi ma sai aka yi Allah da shi kuma ta ce shi ɗago ba ce ɗawaki amma an ce aure ya uku da ce Allah Allah hutu a cikin tafsirin ayashi ya ce abu abdullahi islam ya ba da kisan mutane biyu farikai bangarorin nan guda biyu jama'un nan biyu alladina amanu alladina kafaru وأن أولياءهم الذين آمنوا أولياءهم أوليهم الله وأن الذين كفروا أولياءهم الطاغوت وأن الله ينزل سودك duhu zuwa dubai zuwa haske wa'annan kuma tagut na fita su ko tawakili na fita su daga haske zuwa dubai wa'annan fariƙai ne yace innal khayra wa sharra al min haythu la lahu fihi ma mashi mashi'a bi ta'wil ma sha'a Allah qadara qadara fiha halu an hal wal mashi'a bima khalaqa ma la bima khalaqa la min khalqi iman tama sabara min al khayr wa sharra wa dhalika la ala bi kitabi Allah wa lil ladina yace wannan wayannan bangarorin biyu ya ce sharri da aranai da aranai da shirri halittu biyu ne daga halittar Allah mashi adinsa ya gudana cikin su dan kiwai abu yadda ya so yadda ya so ya kaddara shi yadda kuma ya so ya shura shi a halittarsa ya zuwa makwarar abin da ya raba na alheri da shirri bisa yadda ya so yawa na fitar da yawan fice shi wani lokaci zai gace a shari da shari a halice su halitta sai mutum ce ya kai kenan to ya mun mutane in suka yi sun yi sun yi abin da Allah ya halitta ke sai mu ce masa eh mana haka ne saboda ai Allah ta'ala ya yi mutum ne ya ba shi daman ya iya yin shari ko ba rawar da wannan ba da da mala'ika zai iya yin shari ba zai yi masa shi ba yadda za a yi mala'ika iya yin shari ba ma zai iya tunanin yi masa kaga shi a shi a ɗabi'arsa shi to a halittarsa an yi shi yana iya yin shar ba mutum ba zai iya yin shar zai iya alƙai zai iya shi yana marhalar jarawa ne shi na marhalar sai dai wani mai tsori ala da ala shi ne da samu hanya madaidaici a kiyashe mu shawarwarin kawo kan mu kuma bashirin shi ne sharar kai sai ce ai Allah ta Allah kan ya ce Allah za ta tsaya shi Allah ko ne rubi na amuru ne da zulmati da zuwa da dina ko ko wala ya ko ba ko da ko ko ne da nuru da zulmati sai ce fa nuru um ar muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa zulmatu aruhu to nuru din nan muhammad ne da iyalan gidansa kuma iyalan gidan muhammad sallallahu alaihi wa sallam zulmat din nan to makiyansu in kana son ka kunga wata rufuka ya gabata in kana son ka kama wata rufuka ka lura da bakari ka lura da bakari to kuma in har kai saje geduwa ka riƙe makiyin iyalan muhammadu to za su fitta kai daga haske zuwa dufai ma fi zuwa dufai me wan- wan- wan- wanda ke shiryarwa shirayye wanda ke shi ya cancanta a duk wanda ba ya iya shiryarwa sai da shirya da shi ga inda aka ce a mishi da kai ka ce ma kai haka ko wanda ya bar dare ne da don ka ce ka ga wanda ya bar dare to shi ke ai maka tawiloli ai ta tawiloli ai ta tawiloli a fasar aya yadda da ya gada ai maka hadishi to shi ke ka gamsar da kanka cewa abin da kake daidai ne to in ba daidai ne ba wajen Allah bai ba zama daidai ba kuma an je lahira ka ce ashe ku an riga ku an faɗa maka amma sai ka ɗauka ba haka wani a cikin tafsirin ayashi har wala yau da ismailinsa daga muzam muzam sunan muzam bin asad ya ce na ji a bakan da alaihi salam yana cewa qala allah tabaraka wa ta'ala allah tabaraka wa ta'ala ya ce la u'adhibanna kulla ra'iyatin danat li imamin laysa min allah ra'iya su ne jama'a da suke karkashi kiwon jagora duk wasu mabiya ke zan azabta duk waɗansu mabiya da suke karkashin jagora ba daga wajen Allah ba imamin zai sami Allah wa in kana da ra'iyyar fi amali habarratun take ko da ko wannan ra'iyya din wato mabiya din sun sun kasance ta ta kasance ita ra'iyya din a aikinta tana nagarta tana tana aikin kirki nagarta da aikin kirki amma ba da imami adali daga wajen Allah na mutum na yi wata nagarta da aikin kirki bisa haɗari amma ba za ta kuskure duk da tana iya da ɗaukar ta ɗauki wani abu daidai ne a kuma ba daidai ba ne ruwa lura ba in in imami ba adali ne ba su bai daga wajen Allah ba sai shiryar da mutane ya shirya da su farkon misali don a gane wani mutum ne ya zo ce allah ya koshe ya ce shi annabi ne alhali da allah ne ya koshe ba sai ya shirya da mutane ya koya musu sallah da azumi da zakka da hajji kira hajji a garin su ake zo ya nuna musu wani kududdufi a garin su ya ce ruwa ne mai tsarki za su za su ga wanka ce to tambaya Allah ya goce to sai mutane suka ta aikin girki ƙarƙashinsa to ya yi daidai Ya yi daidai da an san ba zai yi. To haka nan yana faɗa faɗin annabi ne don ka gane kamar yadda da da annabin ƙarya ba za a bi shi a shirye ba haka kuma ja'irin shugaba ba za a bi shi a shirye ba ja'irin shugaba karkatacce ba mansubi daga wajen Allah ba wannan hadisi kusur law azibanna kulla ra'iyatin danat bi imamin laysa min Allah wa in kanat ar-ra'iyatu bi amaliha farrat mutaqiya wala afwanna an kulla ra'iyatin danat bi kulli imamin min Allah wa in kanat ar-ra'iyatu bi amaliha sayyi'a kuma ana da aji kuma zan abuwa ga dukkan ra'iya mabiya mabiya mabiya shugaba ke wanda ta yi addini da addinin imami daga wajen Allah ko da ta yi muna da ayyuka ma'ana zan yabi ba na yi bayanin wannan na zan karo ne ce mana ana mummunan aiki da ana bin imami da ari ba a ce haka nan ba san ba a ce haka nan ba ba da wani ke ce abin da mutum ke nan ba abin da mutum ke nan ba ba mu ce in ka bi imani adali kana ko ka kaza da daga dama kai ba mu ce haka nan ba kar wani je ka gaba ba amma idan mutum yana bin ila imami adali san tsiye ko kwashe shi ya dan basire ko kuka Allah bai yafi ba ko ba ruwa ba amma idan yana bin limami jahili ya yi ɗansu ayyukan kirki ba zai samu komai ba قلت من رواية معظم الأسد نسيت شيء نسيت شيء وهي أبو أن هؤلاء وأذو هؤلاء كل المكرر ولا نسيت cikinsa ya ce inatul mu'min wal kafir yana bayyana yankun mu'mini da yankun kafir da farko wani sa isa irin wannan barewa mun ci karo da za mu ci karo da shi ba duk yana da asali duk halitta ma wani Allah duk da yake nufin duk farkon al'amari da bi a mutane ya gina akan abin da za su aikata ne ko kuma yana da wannan ɓangarori guda sai mutum ya yi ko da wannan kowa kamar da kamar wahala ya labar da jikin saboda duk duk ruhi da ake sa mai mutum tsantsarka tsantsarkar ruhi ake sa musu amma tana da kabiliyar karɓar kyakkyawa ko mu a cikin ke cewa aw man kana mai tabayyana wa kana mutu ikhtila dinuhu min ila firkat ya ce ainihin mutuwarsa shi ne cakuɗan yankunsa da yankun kare wakana a yatu ina faruwar allah ku bayyana kuma bi kalbi kuma rayuwarsa shi ne yayin da allah ya raba tsakaninsa da kansa kaza da bai rubutun zawo azza wa jalla mu'mina bi miladi min az-zulma ba'da dukulihi fi hajira haka nan allah ke fitar da allah azza wa jalla ke fitar da mu'mini a haihuwarsa daga duhu bayan ya shigar da shi haske yana yi wa kamar kafiri ya yi haidu mumin wai burjul kafira min nuri ila zulmat ba da rukuni ila kuma shigar da kafiri ya fitar da kafiri ke daga haske zuwa duhu bayan ya shigar da shi haske na ga lokaci na hararar mamawa gama za a biyo mu bashi min zulmat ila nuri insha Allah Allah ka gane da mafi da muke karanta ka shirya da mu shirya ba mu yi kawai ka Allah ka datar da mu da riko da urwatul umma walayat aliyu wa ulamatul masumin ka tabbatar da mu akai har yanzu a ci kawo mai alƙalari Allah ka fitar da mu daga dukkan daga dubbai ya zuwa haske تلاتة دمودة تكا وقت حتى يا رب العالمين ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقول أبي الرسول قال أظن دكتور كيكا مني cewa da yake rukun lokaci wata laraba na tuka gaya muku tuna ne wata laraba ne ko da kwance ne ya ce kuma an sami adadin waɗanda aka aka hasa aka ji mu ciwo sun kai ɗari da shida to yanzu sun kai ɗari da ashirin da biyu ɗari da ashirin da biyu har